daga labaran labaran annabi da halayensa da halayen waninsa da abin da bai Allah ya ka a baya ne yake aka yanzu ko ko ai ko ai ka a gaba a baya to yan wajen mun gaba ta dai ta saba ne akan wannan ya ya hannu a cikin ga annabi a kowane halin kwalin kwalin shi ne gaji a kowane fuska ba da gangan ba zai yi ba ko da kwana ba zai ba ko halin lafiya ba zai ba ko rashin lafiya ko halin yadda ko halin kuɗi ta kuma zo wa an shayewa ne mai bai wannan shine wanda turkin da labari wanda yake tsuntsa abinda gaskiya da kaya ke lafiyar sa amma ba mun gujira wanda zahirin da yake wajen da sabanin batinin sa zuwan da gwada annabi ya halatta amma a lamarin duniya ba ban da sana maza da yin sabbin gyara ne kamar da yake tauriya da kuka yaki zai wajen an baka sai da ta ina ne wajen hanyar kura ya hanyar kuɗi ma ba ta hanyar ba ta da rubuta ba kai da zai kana ba ina kan bai labarin hanya kan kana da kuma abokan su cewa hanzarin su ka ka tabbi kamar da aka rubuta da kakashin manzo da kakashin sa saboda sakin fuska ga al'ummarsa kuma da kula da rubu da suka kama mulai daga zaben sa sai suna ki karfafa a cikin zuriyar su da farin cikin rawukan su kamar da wata magana ce da wani sai da wani mutum zan zo da ka rubuta jagowa sai mutum ya kama wani ba amare ba ba wai za duk ko da kuma ɗan jagowa na da wani da da wata ga wata mace an ta ta sallai labarin mijinta sai ce shi ne wanda ku fari a idan ko ya fari idan nan ya fari a idan to ai wai ba fari a idan nan ai wannan abin da ya faɗa ka kace amma gaskiya ne dan dinga ku kan ta kuwa ne kowane mutum kuwa kai bayani akwai fari a idan nan ba Duka manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ni zan yi kaka ki amma ba na fice gaskiya. Wannan ba duk ba duk wannan ba kuma ba labari ne ba. Amma abin da babu da ba na labari ne ne. Amma sura ta za ka kai ne ko ka bari. A cikin lamuran duniya to ba ya ganta wajen annabi ainihin kuma cikin zance to ba ya hanta da laifi da yi ya wuri ɗaya da wani abu ko ya hana ɗaya da wani abu amma kuma amma amma za lafiya ka wani abu a zuciya ba da ma annabi zai wannan ai mun zanna sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ba ya kama da annabi ya zama yana da sabanin abin da yake da nufa wanda ba ya sabani ido zai kuma ya zama sabanin zuciya ba zai idan ka koya a kasuna a wanda ba shi ne suka kasa da ido ba sai da ke fara sai gora kana zuciya to idan kai kake da mutu shikenan me ma'ana fadin Allah ta'ala a cikin cikin sannan ka zai ya da kake mai gwanda Allah ne ba gare ni ya yi ba gare ni kace ka rike matarka da aya gani domin za a kuma lalace da fika ka rike matar ka to ku sani gani Allah ya maka na'am kar kai ku kwanto akan tarbiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan zahirin ko wai kan wai hun gaido da yake da su gwada sai da kida wai ko za wai magana ta kirkita ko amma duk ya sace ta amma sai ta kirkita kaka da kuka da jama'a da ya kamar da aka fi jama'a wannan ɗan dagajin fasara wani shi kanta abin da ke wannan abin da masu zai suka kai to gali dan dan ali dan dan ali bin husaini ya Allah ta'ala ya fi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai rabu Allah ya dade ita za su kuma sanar da matayansa ya ji daidai kai ka ƙara saujansa sai ke da shi ka rike matarka an yi tsoron Allah ya koya a kansa abin da Allah ya sanar da shi da shi wai sai dan zai aure ta da kafin da Allah zai bayyana zai bayyana shi dai ga auren da kuma sai ne da sai zai da kwarai da ke da abu bin fa'idin ya rufe irin wannan da zuhuri ala yace jibrilu ya zo ya zo kuma hudu sallallahu alaihi wasallam yana sanar da shi cewa Allah ta'ala dai zai aura mu da namu ya ja shi wannan ko abin yau da ya koya a kansa a zuciyarsa wata masu zuwa tana yana inganta wannan a cikin wata ta'ala ta'ala da bayan wannan alaman ana gurin ana kace mun aikatawa ne ai ba makawa gare ka sai ka aure ta ana ana ana ana bayyana bayyana wannan to Allah ta'ala dai bai bayyana da lamarin tare da sai auren da ita sai sai shi da abin da wannan Allah ya koyi din nan abin da Allah ya sanar da shi din nan wannan shi ne ba da farin Allah ta'ala shi ke sai ke ba wanda zai ga annabi in abin da Allah ya sanar da gare shi sai da jin alamin kamar wa kan Allah ka jarba kadura sallah ta Allah wannan wannan ya ga kinan ai ya ji wannan ai ba an ce ai ba ya ce amma kan Allah da bin haraji ya ce bale to sun da Allah sai bale ya aure sa kada bari yace Allah ba ya kan ya zulunta da annabi zama shi abin da halaka masa da reji irin aikin sa da wanda yake kuma daga ma'aikata irin yadda suna aka yi muku to ba za ki kuma wannan ya ce kuma ya yi laifi Allah ta Allah ce suna ce ta Allah shi wanda su suke tun gaba ai wanda su suke daga annabawa shi abin da Allah ya rasa muku da ya kaje amsa abin da aka yi wani tuwo shi a jikin a cikin hadisin takada wai da kafu abin da kuma manzo wai da ya ganta ta kaitar da shi wai da san ku ina so kuma zai fika masa ita to kuma zai ce gaje gaje to da da bai zama bijin mallai da ko abin da bai yayi aka ta abin da bai dace da shi ba da duk da nan da da abin da kana da shi daga tsaka ga wacewa ta rayuwar duniya to da kuma zama haka ne da ya zama hasara kenan abin zargi wata shi annabi zai da shi ba sai ma tsoron Allah ba su wanda da irin wannan bawa to shugaban Allah ya kuma annaba zai kuma ba su tsoron Allah ba sai ba shugaban annaba sasa kuke da yace kai wannan gaba su ne babba da daga fadin sa kuma wanda ya tsara da karin bai karin sanin hakkin annabi ne bai bai wannan magana bai san annabi ne bai san ba nasa ba ta ya za a ce wai ya ganta ta kayatar da shi ya an masa ce ba ajin da aka yi jina ganin su rama ai ma ta baka taba ba da tsalwa ga annabi kushi aura zai jima ba ita to a ce wuri a ce zai zai ganta kayatar da shi ai Allah ya sanya sake zai zai yi da gare ta din nan da auren ma annabi da ya gare ta ita ya aure ta saboda kuzar da haramta wanda karki ada da ba da sun wannan sun da shi ne kawai abinda za ka ce aura kamar da yake ba a sallah da sallah da zama ruwa ne da daidai da kuma na jagowa wala ji rasulullah wa kana yace dan kada ne zama ga mu'minai a cikin mata ya wanda da ya ya da suka ga rana da baka wasu wani da yanzu kura ke abu da ya fada ba zama kaji to da kace to me fa'ida in ki me zaba zalla ya hora ita gaje kai ita gaje ka gaje mata ka ita gaje ita kuma kaji Allah ya zama da annabi sa sha mata da ce sai manzo Allah ya kike ta dan ba wata da kalu ya koya a kansa abinda Allah ya da shi yayin da zai je zai ta sai ji sai tsoron fata mutane ya auri matar ɗansa sai Allah ya rai tsoron da aure aure ta sai ya halatta wannan sanu masa sata Allah ya ce dan kada da zama ga mu'minai a cikin mata nan na yayin su na rana abu hakika an ce horon da dalilin ya kace da da yace ya rike ta din nan wajen hana sha'awa ne da da radin da rai mara abin da take so wa hada wannan kai idan muka halka gare shi cewa ya ga ta ba ku sha'atan ne kuma sai ya ci sota ko kai wannan ba shi ka ko kai ba kai ko shi ai ba mu ko shi wannan wannan haka hauka da ta dangana akan sa in ya ga bai ce da kansa kuma duk mun ji a ba jiri ai ana nan gobe ko abin da kuka ko ka gani ka dauke kanka sannan ya yi ya zara kansa ga gabanta yau zai da yake rike kayansa don an abu da sun tare da nan dare wanda suke cikin kisa a cikin da tsawo da tsawo da cikin kisa kaza abin dogaro a kansa da wani biki abin da muka ambata ga zai dan musayi kamar da ya kai to shi ne fara bin alayin alkali a kushe ya kyauta daji gare shi abu da yana ban ya dogara kala yake ta shi ne ma'anar zalika nan da wata jiki daga wata wata fi kala yake kaga annabi sallallahu alaihi wasallam abu da yake wale ga buwar kawai da mura mutu a cikin wannan ko ya bayyana sabanin abin da yake ransa wannan an zalike shi da wani ai Allah ya kike da wurin wannan kuma Allah ta'ala babu da yin annabi cikin abin da Allah ya faranta masa da shi ala yake wanda shi da shi wannan ga annabi to ne ya gure ala yake ai ita hadisin da aka wata ta nasa din ba ana nufin tsoro ake ne bari a kana jin kunya mutane amma nan sa jin kunya ai suna jin yana jin kunya ce ya ya ruba ta kansa sha sha tsoron daga mutane saboda kun rubuta suna kai ne da yahudawa da motsa mugunta abin da musulmai da faɗin su ya ruba ta kansa bayan hada al'ummatan yayayen kamar da ya kace da Allah ya karar rauka bisa wannan ya zafi ke shi game waiwai zuwa faɗi zuwa duk abin da suke faɗa su yahuda nan tun abin da ya zama da ka aure ta kamar ne masa rarauka a bisa kiyaye wani yadda mazaje matayensa a cikin surat tare din nan da Allah ta ala shi ji dima saharin dan me za ka kiyar da abin da Allah ta Allah ya nada maka dan da ya ne haka da fata zagan kana tsoron mutane shi ne mai kamar mulki da kaji tsoron ka an rubuto ga hasan da na aisha da ya damu za a zai koyi wani abu ita damu da wannan aya saboda mu sararin ka da bayyana abin da ya koyi dinnan saka ya ji Allah to dan kace ta kai dan uwa ai ciwo manzo Allah ya tabbata a cikin fadansa a cikin cikin halayensa saba da bayan nan ta cikin sa wala ruwa a cikin amnu a cikin da mun ai ba ko da rukuna ba ai ba a cikin lafiya ba ai ba a cikin da lafiya ba ai ba ko gaskiya ko kakaci ko halin yadda ko halin fushi to sai dai mai mana hadisi kuma yau a cikin wasu yin manzo da hadisi wasu yin kufiya din nan wanda karshe ne zan samana abu aliyu Allah ya ji kansa Allah ya ce alƙali abu rabi ya zan samana abu zari ya zan samana abu muhammad ya zan samana abu da haifami da abu ya haka alu sun ce muhammad ɗaya suna zan samana muhammad ɗaya kuma ya zan samana alƙaf abdullahi ya zan samana abdullahi ya zan samana an karɓa ga ammam ga ma'amaru an karɓa ga nuri ga abdullahi ɗan abdullahi an karɓa ga ɗan abbas allah ya tilbi ala ya ce ya ni maza lafi hadin gargara akwai mazaje a cikin ɗakin nasa sai maza allah ya ce ku kawo ku zo zan samu ku kita littafi wanda za ku fita bayan gaba sai ba dai ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya da irin jayi ai a ji kira hadisin duri a cikin wata waya ku zo mu saru ta ku tabi wanda wanda za ku fita zo gare shi bayana suka jayayya suka ce me ke gare shi yanzu ya yayi zulumi a tambaya sai ce ku banni da za ku da yake cin sa ke mu da wannan rukun zan suka naku a cikin ba su babban hadisin sha wa zala sallallahu alaihi wasallam ya yi zuri a cikin muraya ya yi zuri ai wato zuri ne har wato a hujjar ne a yi hajjur hajjara ya zama hukuli kenan a cikin hadisi ne sai ta nawo ne ce lalle mazu sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya ya tsananta a wurinka a wurin akwai samun Allah ya ishe mu surutu ya yawa sai mazu Allah ce ku tashi ku bani ku ku tashi gaba da a cikin waya a cikin wutar waya ahal bai sun saba suke husuma suka wato jari suke jayayya akwai daga cikin su wanda suke cewa wanda yake cewa kusanto mun zala da samu kulita ne akwai wanda yake cewa abinda sai na kwaye faɗa shi ne hasu na kitabun layi a shugaban da suka faɗa a wannan hadisi cewa mutum sallallahu alaihi wasallama ai ba abin kiyayewa bane daga rashin lafiya da abin da yake kajewa daga abin da bujiyar bujiyarsa saboda tsanar rashin lafiya da su ma da makamancinsa daga abin da zai fara a cikin annabi duk ba a su ba masu ne bane masu ne ne a ce ya a ce an wani faɗi ya zama daga wurinsa take da wannan rashin lafiyar abin da zai suka cikin bujiyarsa wannan an kiyaye ba zai wannan ba kuma zai wani zuwa Allah a cikin shari'a su duk ba zai wani ba don na zuri ko ɓacin zance ba zai ba da haka don haka zahiru zahiru baya da na wanda ya rutu a cikin hadisi hajjar da ba inganta ma'ana ta ne ya yi zuri aka yi hajjar hujjira zai yi zuri idan ya hajar hujjar idan ya ba in ya ba na fata hajar din nan ta azumi mai ta adam hajar ne wannan samu sani sai ta da to da kire abin da kyau da wani da wani kyau a tambaya a hajar tambaya wai yayi gururi ne abin da muke inkari abin da wanda ya yi ba za da bayar ku ya ci kuma kayan hula shi da bayar shi da ya hajar tambaya ne ba annabi ne shi ne ya yi gururi haka na ruwa ruwa da suke cikin sa inda yi buhari daga je ruwa da su masu ruwaya a cikin hadisin zuhuri wanda ya gabata a cikin hadisin na nan muhammadu bin sallame da dan kwana ya nata a cikin ya yi lewa yau salafi rubutun sa a cikin kabinsa da wasu sa ta wannan tun hanyar haka na murwai to dai ga musulmi a cikin hadisin da nasu biyan an ga za ka wani ka aka zuci wani ruwayan ta hajara ya yi tururi a hajara ne akwai shafa ne mai su hali daga din a hajara shi ne abin da za ka zara ko kuma ko kuma da kifanin da bi da ce hajara a hajara dan dimuwa ne daga faɗi ne daga faɗin wanzananka da haɗi dimuwa saboda girma abin da ya gani daga hannun manzo sallallahu alaihi wasallama da tsarin rage lafiyarsa da mukamin da aka saba cikin zare ya gare shi da lamarin da ya nufa rubutawa a cikin sa eh an mai wannan faɗi bai kiyaye lamarinsa ba kuma yi gudanar da hajaru wuce hujjar masu gudanar da rashin lafiya wai ba sha yana nufin ya gudu ce ne wai ya harfe hujjar sun ba game da tsoro ya ɗauke su abin tsaransa Allah ya tafi na fiya a kansa Allah na kiyaye kada mutane ayar Allah ya faɗa ko ɗauka basirin wannan wa amara da hajjar din nan shi da ra'ayin ta haka mai cuta a cikin hadisi da yi a cikin hadisi da ibnu jiraydin wanda aka yi da dan abbas daga ruwaya ta kai ba wai ya wanda zai zama ne mai kuma nan na gwamnati masu ba a wurin annabi ina ina zance da su ne da ba da sun ba nan da daga ba ai kun zo da sabanin ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh kun zo kuna zuwa san sirrance da abun abun wuce da abun ki daga sai saboda sabanin ku wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da kai gaba gare shi ne shine kullum kai haka ba shine ba hujur din nan hujur albata ke nan a cikin firiji malamai sun saba ma a cikin ma'ana wannan hadisin bai za ta ku bayan horon annabi ya yi horo a zo yari a zo da zai zai rubutu ba ne sai ai horon annabi sallallahu alaihi wasallam ana son wajen su dare daga ruwan duwancin ka daga halittin ta da kariyu ne ake gane abin da ya ce ai wannan wajibi ne ko ya ce ai wannan wajibi ne kai ya ce cikin nuna mana bukaru ne annabi ke yi ko ce ya bayyana daga karibin sadin manzo sallallahu alaihi wasallam gaba alusu abin da suka gano wata ajiya ba ta kai gare shi ba balle ba mabi ne da ya mai da shi zuwa zuwa zuwa zuwa zazu abin da suka gani ya dace ba a nufi ba bai fahimta gaba sai ce sarwa mu ku tambaye shi yayin da su saba sai mu zala sai kare an kubar da dan bai zama aliya bane dan ko wanda suka yi sarwa ra'ayi sai na wani ne ya zama kuka ci da suke shi suke yare sannan waɗannan mutane ne sun ce sahanin umar ya kace kudin tsoro da hannun manzo sallallahu alaihi wasallama da kallafa shi a cikin wannan hali sai sun kalli tali wata mataka su da cikin zarkare cikin manzanaka kamar da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama shi rashin lafiya ya tsaron da gare shi da kuwa umar ya ji tsoron ya rubuta lamura ne wanda za su gajiya gare gabar yin ta zai zama da cikin hukunci saboda babba a nan sun saba miskin sun kada yi kuma jin sai na mai ya ga cewa mafi kan sa ga al'umma annabi a cikin wannan lamura a bayyana wani ita da kowa ne gwagwaron abin da ya gana shi hukuncin duba da neman sawaba wanda ya jaje da wanda ya kure zama za a ba shi rana sai amma da ya gani kuma tabbata shari'a da tabbata na jama'a cewa Allah ta'ala ne ya ce yau na tuka addini gare ku tabbata mazu sallallahu alaihi wasallam zai muku isa wasiya da samun Allah da da ahalin gidana tabbata sai na umaru kitabun sabon Allah ya ce mu ورد الوردي أبي سؤال جاية لتي ba wani biya bisa alisa a horon annabi ba kila kila ku ja kai ta sai na waro ya ji wani saduwar munafikai don da yake abu da lafiya suka zuciyarsa abin da gabin da za mu sa wannan tabu a kadaje kirke kirke kirke kirke a cikin wannan sai ya wannan ke tiya ya kai kamar da rabi da suke da wata wasiya da sai na alim take wai yayi da sai na alim masu da yayi wasiya da sai na alim yace shine zai halifan da bayan a wurin wannan kila kuwa cewa ya kai ga zuwa gare su ne abin da ta wuce shawara ne annabi kawai amma babu shawara da zaɗi sun gada ma za su zama kan wannan ko za su saba yayin da sun saba shi ke zai bai sai mara mu wata jama'a kuma ta ce ya ma'ana hadisin dai ya manzo sallallahu alaihi wasallama ya kace mai jawabi a wannan littafi da yake a kawo gaban da ne magare shi ba cewa ya fara horo da shi bane bari ba Allah bane hukunta sai a suka wasu da suka nema suka ce suna ta rubuta mana sai an zaɓi su kawo su wasu kuma suka yi saboda ilon da suka ambata din nan shi da suka ce abu la'i azu na kitabun la'i ba wai annabi ne yake ba wani da suka ce kai mana sai ce ku ba ai an gaba hujja cikin misali ko wannan isa da fadin abbas da sai na ali saboda mu zuwa jama'a zuwa sallallahu alaihi wasallam idan lamarin nan zai zama a cikin mu ne don ma mun san shi shi ko yana da wannan wanda za ita Allah ba zai yi ba kira kira da yin tarjuli an ga hujja da fadin da yake ubani ta abin da nake cin zadin hayrun iya ni abin da nake cin za shi ne mabi fice daga aiko shi ne lamarin da na yi rubutu da barin ku don na wuka arzan samun Allah kuma kuma daga wanda kuka nema din nan an ambata shi abin da aka nemi samun nasa ka ji wani shafi abin da aka nema din ma ba wai labar shafi ya mutar waye ne halifanci bayan sa da ainihin wani kaji ma abin da aka nema din ba a ce ma shi ne ma ba wani abu da ba aka yi ba shi ne kamar waye ne ga bayan sa waye ne halifa sada ina insha Allah dan an ce dai to me fuska hadisin annabi wanda muka danta da shi kike abu Muhammad ya ranta mana ba mu ne da karatun da ya gare shi abu Ali ya ranta mana ba da bari Abu Gabi ya ranta mana ba ba da shi abu Ahmad ya ranta mana ba jaluli ba da yake Kura nan da ya ranta mana sai mu dan hada da ran damana kuje mu da ran damana ne da ran damana to sai dan dan abin da yi to salim wala ne ne na nasiriyawa kala yace na da ba horera Allah ya jira shi yana cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ubangiji dana annabi Muhammad mutum ne kaga yi miji kamar da dama da yake miji dan dai ni da rige alƙawari a wurinka ba za ka saba da jini ba ka saba da cikin sa ba to kowane mumin ya cuta ko na faɗa masa magana mara kyau ko na doka ka sanya ta fara shi a wurinka ka sanya ta ibada ce za ka kuma da shi zuwa wurinka ranar kiyama kuma ta baya kuma kowace sai ne addu'a gare mu mara kyau addu'a mara kyau a cikin wata waya wanda ba halin ta ba kuma ta baya kuma kowace mutum daga musulmai kuma da abu kana mara kyau ko na ajiyar ko ne masu gulala sai yin zaka gare shi sai yin sallah ce gare shi sai yin jin kai ne gare shi كيف يجيب أي عدد شو يا ذي جد ولا والمنالة إلى شغل بالجنسية على شيء مساعد من ذي ولا ويكون من لا يكون فلا مجرى ولا بالجنسية على شيء جوا ويجي على جوا مجرى ما يكون ko kuma ya bula da kuma da bai kamata a buge ba ko ya ga irin wannan ya yi fushi duk kun ji an ce yana ga duk wannan baki daya duk rana ya tabbata daga gaya kasan ka gaya masa Allah ya yi jinka sai a faɗin mazun sallallahu alaihi sallama a farko wai wanda mutum ya kira ba alin haka bane ai ba alin a wajen kira ubangiji a ba da lamari sai hukunta mazun sallallahu alaihi sallama shi a kan yi ai hukunta kan zai yake ba kan ba shi yake kamar da yake kuma dai ba da muka ambata a can da muka ce an ji a zai ba ba sai a cikin komai sai abin da sai abin da Allah ya sanar da shi to ai san ba zai san abin da Allah ya sanar da shi yau zana yi masa rubuci a wasu bulala ko masa ladabi da fara wasu bayana mara kyau ko yana ajeji wanda halin zahiri zahiri zahiri ne sai hukunta shi sannan kuma ya zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayin sa da kuma war afatihi da jin kan da kuma da tausaya da mu'minai wanda Allah ya kuma da su yare da tsoronsa Allah ya karba wanda manzo Allah ya manzo Allah ya karba kana Allah ya addu'a ko sai addu'a da yayi akan da aikin da gare ni ya sanya shi na zuwa ina roƙon ya zama masa rahama shi ne masu faɗin da yake wannan ne masa abin da ba a halin haka bane ba ana nan manzo Allah shi ya dauke shi bane kun fa kun ko kun da ta ta zama da shi ya ta zauna abin da yake ko ya ta irin wannan wanda bai ci ci a yi masa haka ba daga wajen ba ba zai manzo Allah ba zai ba wannan ma'ana ce da ta ita ma kuma har yau ba za a fahimta daga faɗin samare ina fushi kamar yadda mutum ke fushi wai ta fushi ya da keji a bisa abin da bai zau ba kai bari ya halatta mai mali da wani ya halatta ya zama cewa shi fushi dan an kai fushi dan Allah shi ne ya dauka bisa yin wuɗe yin kuban nan yana a cikin mutum ko ya gawa magana mara kyau abin da zai kare zai zai kare masa rangwame ko ko ko ki halaka ko ku a'a shi abu ya fice abin da aka ba Allah zai ne ko ya kuma kinza ko ya rago ya mai zai dole ya dire ne ki za dauka ba ya mata mata kuma fitar ne na tsoro kasar da al'umma bai zama da tsoro tsoro sai ya kusa Allah ana kan akan ɗauki abin da ya zo daga addu'a dai a nan da addu'a dai a zo a bisa wani mutum ɗaya ba wuri ɗaya ba a bisa ba abin da ke na ainihin ƙadi ba ne ba manufa ba ne kai ba zai abin da al'ada laraba ne a cikin da al'ada ko al'ada ta laraba ta kamar sai ka kuna gana da mutum ka ce katalaka katalaka hullahu ai ba kana da Allah kai shi bane haka ku kalma ce ko ta larabci to ina tsoron kada ya faɗa kuma ta faɗa kan nan kuma ba ana rubu wai an sa ake nimi ba kawai fadin da an ce tare wani yanzu ba ba ka ce hannunka ta ce a to ai ka ba wannan wai haka hannunka ta durbula ka gaba kamar dai ko kai kai kai hasara ko a cikin Allah kuma da su ne kuma ka san magana ba ana mu kanka sarfa musulmai wa qara al-qashi kuma qara al-qama alasa akar Allah jasadaha Allah ya bar karar da jikin da waje ala su fi halha isaba da sai da kuma jin ciwo a cikin makogaran shine ma'ana akara da kin da wannan da zuwa da manzo Allah ya addu'e Allah da zalim Thank you.